أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai tsarki mun kwana a cikin wannan sura ta suratul Laha wanda insha Allah za mu ci gaba da inda muka kwana Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani akan istoshin waɗanda suka gabata al'ummar da suka gabata da mujizar alkur'ani ta ba da labarin al'ummomin da suka gabata yadda suka yi da yadda aka yi musu har aka zo bayani kan shi alkur'anin matsayin shi da fasahar shi da bayanin shi da balagar shi da irin mujizar shi watan ta fuskar fasaha da balaga to har aka kai wannan walaqad ahidna ila adama wanda aka karanta yanzu cewa Allah tabaraka ta'ala ce walaqad haqiqa ahidna mun riƙe alƙawali ila adama zuwa ga annabi adamu min qablu tuntuni cewa min qablu tun gabanin waɗannan al'ummomi da aka zana ai tun kafin su kafirci balle Allah ya musu abin da ya yi musu wannan kissa ta annabi Adamu ta faru haka Allah tabaraka ta'ala sai ce min qablu ko kuma a min qablu gabanin saukar da alqur'ani wannan kissa da ta dace ta annabi Adamu wanda wannan kissa ita ce karo na shida Allah ya ambaci kissar annabi Adamu da gwagwarmayar da ta faru tsakaninsa da iblis da kuma mala'iku wannan kissa wannan shi ne wuri na shida Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani tun daga bakara Allah tabaraka wa ta'ala yake ambaton wannan kissa ya ambace ta a cikin bakara na farko ke na biyu ya ambace ta a cikin suratul arafi na biyu ke na uku ya ambace ta a cikin suratul hijri na hudu ya ambace ta a cikin suratul isra'i ya ambace ta a cikin suratul kafi na biyar sannan nan a cikin suratul laha ya ambace wannan kissa ta annabi adamu alaihi salam gwagwarmai da ta faru tsakaninsa da mala'iku da kuma iblis to shi ne Allah zai karanta mana a nan to nan malamai suna ta maganganu me alakar wannan kissa da inda aka wuto domin su kissoshi na alkur'ani da ayoyin alkur'ani suna da tanasubi abinda ake ce mata tanasubi danganta da alaka tsakanin surorin alkur'ani akwai alaka in kaga an kawo sura ta bi sura akwai dalilin da yasa wannan sura ta bi wannan sura don alaka in kaga aya ta bi aya akwai dalili da alaka don haka ma shi tanasu suwar musamman maudu'i ne mai faɗi a cikin ulumul qur'an sashi ulumul qur'an alaka surori ko kuma tunasubin sashi alqur'ani da sashi watan fanni ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an to suka ce dalilin da yasa domin can baya Allah tabaraka ta'ala ce kadhalika naqussu alayka min aba'i ma qad sabaq haka muke kissanta maka labarun abubuwan da suka faru can baya al'ummomin da suka gabata to sannan Allah tabaraka ta'ala ya zo bancin ya kissanta sai bayanin alqur'ani girman alqur'ani da daukaka alqur'ani da darajar alqur'ani da kuma girman waɗanda suka wulakanta alƙur'ani suka bijira suka kau da kai gabarin alƙur'ani da kuma irin narkon da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gare su sannan kuma na biyu to shine dalilin kawo wannan kissa ta annabi adam alaihi salamu tsakanin su da mala'iku da kuma iblis wanda duk wahalar nan da gwagwarmaya da 'ya'yan adamu ke sha dalilin ta shine iblis to a kissanta alaƙa marar daɗi tsakanin iblis da baban ɗiyan adamu shi ne annabi adamu to wannan ce take bin silabi har ɗiyan ɗiyan annabi adamu bai bari ba to da haka sai a ɗauko abin tushe in an ga abin da ya faru yanzu to ba fa yanzu abin ya faru ba a'a ya ɗauko tushe ne ya ɗauko asali ne bari ma a koma a yi tariyar baya a karanta mana kissar annabi adam alaihi salamu domin mu ji aka yi lalle in muka ji irin kiyayye shi da annabi adamu lalle ba zai bar iya annabi adamu shi iblis alaihi rahmatullah aka ce shine dalilin da yasa aka karanta har akai watan Allah tabaraka ta'ala ya rike cewa makiyin ku ne ba makiyin ka ne ba innahu aduwwul laka wa zawjik makiyin ka ne ba makiyin matar ka ne ba shi ba iblis din nan Allah na wa annabi Adam kan dawo to sannan aka kuma karanto watan wasarrafna fi min al-wa'id to duka waɗannan dalilai ne da za su sa a koro wannan wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam don haka kaga kenan duk abin da kaga iblis ya yi wa wasu al'ummomi ya halakar da su to dalili ne gaba ce da kiyayya yake da ita tsakaninsa da baban su iyan arure yana da kiyayya tsakanin shi da baban su don haka ba zai ba ƴaƴan ba to shi ne Allah ya yi mana tarihin mu ji dalilin alaƙar wato annabi Adamu da Iblis alaihi rahmatullah to shi ne Allah ta'ala ya ce wala qad ahidna ila adama haƙiƙa mun yi alƙawali mun riƙe alƙawali ila adama zuwa annabi adam wasainahu mun mai wasici Allah ya kula min ash-shajara menene wasicin cewa kada ka ci daga wannan itaciya shine wasicin da Allah tabaaraka ta'ala yayi wa kulla ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah ta'ala ya ce hakika mun faɗa ga annabi Adam muka ce ga aljanna nan ka zanna ka waki ta yadda duk kake so ba kan naku ba kan naku duk abin da kake so gashi nan naka ne don amfanin ka ne amma iyaka wa za ta karba hali shajara kar ka kusanci wannan itaciyar in ka in ka kusanci wannan itaciyar watan za ka zamo daga cikin waɗanda suka ɗauke hukuncin Allah daga inda yake suka ɗora shi ba inda yake ba shi da basu kuna suna zalimi to wannan shi ne a hidnadi alƙawalin da muka yi tsakanin mu da annabi Adam da ji Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne ga aljanna nan ka shiga ka zauna ka wakita duk yadda kake so ka gudana amma ban da kusanta wancan bishiya wanda dai bayanin ta ya ta gabata tun daga bakara har dai kafi shi ne na ƙarshe wannan shi ne na shida wasai da ku Allah ya kula da shajarati mun yi wasici gare shi kada ya ci daga itaciyar nan min qablu wannan wasici ko wannan alƙawari da muka yi tsakanin mu da Annabi Adam ba magana ya zo cikin kafin min qablu tun gabanin saukar da alƙur'ani min qablu tun gabanin watan waɗannan al'ummomin da muka kissanta cewa wasarraf lafi min alwa'idi mun yi bayani kwatta-kwatta na al'ummomi na azabar al'ummomi da ta gabata yadda suka yi da yadda aka yi musu to tun kafin waɗannan al'ummomin wannan kissa take wannan alƙawari da ya gudana tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da annabi Adamu alaihi salam shine ma'anar min qablu wasu malaman tafsiri suka ce min qablu tun gabanin ya ci abin da ya ci na itaciyar ai sai da muka rike alƙawarin farko tashin farko shine alinna min qablu ai qabla aklihi minha tun gabanin bai ci daga wannan ba shine hukumin watan min qablu amma fanasiya sai annabi adamu ya bar cika wannan alƙawari fasar farko kenan fanasiya sai ya bar cika alƙawarin ya bar alƙawarin ya baccika shi domin nasiya a rugar larabci yakan zo da ma'anar taraka nasiya bi ma'anar taraka za ka yi cewa nasullaha fa nasiya ko sun bar Allah da Allah ya aiko manzanni ya aiko alqur'ani ya aiko littattafai maimakon su karba su bi sai suka yi watsi yin watsi kamar sun manta ne sai aka ambace su kamar sun manta ba manta suka yi ba barin rika umarnin Allah suka yi shi ne ma'anar na sullaha to Allah bai mantuwa amma kuma ce wanda su yahu ba a cewa Allah ya manta da su don Allah bai mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya e fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa Allah bai mantuwa to amma kuma gashi ya ce fa nasiyahu kaga don haka dole alqur'ani sai an koma ga masana alqur'ani wanda duk yace zai riƙe lafazin alƙur'ani kowane iri a kan zahirin shi zai kwafa domin zai ce Allah na mantuwa ai mantuwa ta waya ce sai a koma wajen su tarjumanul qur'an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sai ya ce mana ai tarakahum yadda suka yi watsi da umarnin Allah su ma yau Allah ya bar su cikin azaba ba mantuwa da su ba kamar irin bahaushe ne ya ce wato ba ka son magana ya ce ka ji abin da wani ke cewa ya ce da wasu shi zana manta da shi zana manta da shi ai na ji shi na manta da shi ba ma ya manta da shi irin mantuwa ta hakika ba ya bar shi yake rufe ta irin shi ne alƙur'ani yake zuwa da shi da su ba ka da su yau irin shi ya zo da yawa a cikin alƙur'ani sai ka ce ko irin shi ne nan watan bari annabi adam alaihi salamu ya bar umarnin allah wasu abin da suka fassara shi kenan wasu kuma suka ce a'a yana kan hakikarsa ma'ana mantuwa ce to ya aka yi mance ai da da shedan iblis alaihi la'natullahi ya matsa lamba yana kai da komo yana naci har ya kai wa qasa mahuma inni lakuma la minan nasihin sai da kai na ruwa ba wallahi wallahi ni ina ma nasiya ne ba iblis ya ji ma da adam shi ba da adam sai yana ganin bai yi wa a rantsuwa da Allah kan karya shi ya yi fikadin shi ba a rantsuwa da Allah kan karya don haka kadan lagoma ya rure ya matsa ya matsa har ya rube sannan ya kai ga sai amfani da rantsuwa to wannan abin ne sai ya manta da Allah ya ce kai kafa kafa da shi ba kai kafa kafa da shi ba makiyin ka ne makiyin matarka ne makiyin zuriyar ka ne don haka karka yadda karka sake sai ya manta siya sai annabi adam alaihi salamu sai ya manta da abin da Allah tabaraka wa ta'ala faɗa masa sai ya aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce kada yayi shine cin itaciya walam najid lahu azma Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ba mu samu azman aniya ba dagewa da jajircewa akan alƙawalin da muka yi da shi sai ba mu samu haka ba wato shi ɗan na bugawa yana matsawa yana bugawa sai da ya samu sai ya matsar da annabi adam don haka Allah ta'ala ce walam najid lahu azma ma wajadna li adama azman wa sabran wato sabran wasu ka ce ba daga malaman tafsiri walam najid lahu azma ba mu samu sabran hakuri ba ma'ana ya jure ya dage in yi da shi ɗan ya bullo mai kada ya dai ya hakuri ya dage ba mu samu haka ba da haka ma malamai suka ce ba annabi adam alaihi salam baya cikin ulul azmi min ar-rusuli waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ulul azmi min ar-rusul suka yi hakuri to su ulul azmi min ar-rusul kaga hakurin su da dagewar su da jajircewar su har yasa ake cewa manzo Allah yayi hakuri irin hakurin su sune bai da kama min annabiyyi da mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna bihum mithaqan ghalidha wadannan su ne ulul azmi da rusul su guda biyar amma kaji abin ban mamaki da manzo Allah ya fara cewa akai yayi hakuri irin na ulul azmi min rusul amma jeran ulul azmi min rusul shine da mafaru sannan shi kuma wannan an kalli wata ma'ana ce domin shi ne awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum bil ba'th da haka Allah ta'ala ce walam najid lahu azma yace ba mu samu azman anya ba shine hakuri da jajircewa amma na hay sabran da hakuri amma na haylahu anhu gabarin abin da muka hane shi anhu gabarin shi shi wace annisiyanu nisiyanani ita mantuwa kashi biyu ce nisyanu ta'ammudu ta'ammudin ko ta'ammudi tarki shay'i watan mancewar watan mantuwa ta ganganta barin abu da gangan abu abu da gangan shine ɗaya kenan fa hada mahmud yace wannan abin zargi ne amma wani siyano qata'in wannan ita kuma mantuwa ta kuskure yace hada laysa bil mu'min wannan ba abin zargi ba ne ba abin zargi ba fali hada qala rasulu saboda haka ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace rufi an ummati al-qata'u wan nisyan wa mastukrihu alai fi wadan hadisi wanda yana akan sharɗin bukhari da muslim al-imam al-hakim an sadrak ya rawace hadisi Abdullah bin Abbas ne yace Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an daukake abubuwa guda uku ga al'umma abinda suka yi kan kuskure ba ganganci sannan abinda suka yi da mantuwa da abinda aka tilasta su suka aikata suna masu ƙi duka an ɗaukake alƙalamin rubuta laifi a kansu hadha nisyanu alladhi laysa fihi ta'ammul wato wannan shine mantuwar da ba ta ganganci ba amma nisyanu alladhi fihi ta'ammul wa ma mantuwar da ake ce mata da ganganci a ciki wa huwa al-mazmum فقد آتب أبانا آدم حقيقة الله تبارك وتعالى يرضي بابه النبي آدم عليه السلام ووصفه بالنسيان يصف تاشي بالنسيان دمنتوا وكأنه نسيان تعمد wannan kamar nisyanu ta'ammudin ne ma'ana mantuwa ta da gangan ai su kala wa lam najid lahu asma cewa wa lam najid lahu asma ya nuna kamar irin ta da gangan din ce domin sun ce in an dauka ta nisyani ce wannan ta mantuwa wadda aka saba da ita to ai ba za a ce wadda da azma ba kuma ba za a ce wa sa'adamu rabbahu fagawa ba ba za a hakan ba saboda in mantuwa ce ai mai mantuwa ma'azuri ne an mai uzuri an mai uzuri to ya kuma za a ce wa sa'adamu rabbahu fagawa to sai aka ce tun da shi ma'azuri ne wasu ka ce to mafita a cikin wannan suka ce bai cikin cewa annati ma'zuru wanda ya mance ma'zuri an mai uzuri bai ci domin shari'a ta bambanta shari'ar manzon Allah ne wannan yana daga cikin khasa'is na shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama cewa Allah bai riko da abin da aka tashi aka aikata cikin mantuwa wannan khasu bi shari'ati nabiyina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama zaka yana nan dai akan yadda yake sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya yanko kamar an kawo kan labarai to yaya gwagwarmayar ta gudana to yanzu saboda shi alqur'ani tafsilan li kulli shay eh kitabun fussilat ayatu kaga yanzu na an faɗi aya turkuli cewa wa laqad ahidna ila adama min qablu wa lam najid lahu azma ko wa nasiya wa lam najid lahu azma kaga wannan kuma turkule kenan to yaya warwaran abin kamar mai labaru ne sai ya kawo headline in ya kawo daga ba sai ya zo ya warware to haka alqur'ani shi ba yake in ya kawo jumla to kuma sai ya zo ya tafsiri saboda tafsirin da kulli shay'in kitabun ne fussilat ayatuhu saboda haka sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ka ambata ya rasulullah wadkur ka ambata id qulna lil malaikati yayin da muka ce lil malaikati ga malaiku usjudu li adama wato ku yi sujada ga annabi adamu kaga wannan an shiga ga dangadan a cikin ba da kissa ku yi sujada li adama ga annabi adamu mala'iku watan kamar da aka shaji a kissoshin da suka gabata sun ce Allah da Allah ce zai halicci zai sanya khalifa a bayan kasa suka ce a'a min mamaki a tafi an fiha man yusiru fiha wa yusiru bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ta yaya za ka sanya masu ɓanna da zubar da jini ne a bayan ƙasa to da suka faɗi haka Allah ya ji domin la fa alai shi ubi abu da fi sama sai Allah ta'ala ce na san abin da baku sani ba suka ce to shi ke nan su dai a sanin su Allah ba zai halicci wanda ya fi shi ilimi ba ba zai halicci wanda ya fi su daraja da girma ba a wajensa Allah ta'ala ya nuna musu ya halicci halittu ya kawo su gaban su ya ce ba ku ba da labarin waɗannan abubuwa ne su ko ambaci suna waɗannan abubuwa suka yi shiru wanda ya kalli wanda wanda ya kalli wanda suka ce la ilma la illa ma allamtana ai duk ilimin da muke da shi wanda ka sanar da mu din ne za ka ba za mu fita daga wanda ka sanar da mu zuwa ga wanda baka sanar da mu ba za ka wanda baka sanar da mu ba mu san shi ba sai Allah ta'ala ya ce annabi Adamu ya sanar da annabi Adamu al-musammaya to sannan sai ya ce to abidu bil asma'i Adamu ba su labari abin nan da wasu sani sai annabi Adamu ya karantar da suran dan komi da sunansa da aikinsa to an kare wannan ne sai Allah ta'ala ya ce ai ba mamaki da ku yi ba usjudu li adam eh ku fadi ku yi gaisuwa ga annabi adamu ku fadi ku yi gaisuwa ga annabi adamu aka ce sujuda ce ta ina ilahi sun kuyawa ba ta dora goshi da kasa ba ita ce sujada da Allah ya ce mala'iku su yi wa annabi adamu usjudu li adama ku yi sujada ga annabi adamu fasajadu nan take ba da wata wata ba shi ne ma'anar fa ta istijali nan take Allah na ba su umarni ba da fasajadu sai suka yi sujada take gaba gidansu li adama ga annabi adamu sai suka yi sujada fasajadu sai suka yi sujada filki sai adama lamma amara Allahu al-mala'ika an yasjudu li adama khalifatallahi fasajadu take sai suka yi sujada wannan malamai na cewa wannan na daga cikin darajojin annabawa waɗanda suka ke bantu da su ko na sani suka ja ke bantu da wata daraja wadda wani bai da ita to amma duk annaban da ka bi wanda yake banta da wata daraja in ka bi wannan darajar da yake banta da ita sai da Allah ya ba manzon Allah irin ta ko wadda ta gota ta ko wadda ta zarta ta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malamai muhaqqiqai suna cewa ba Allah ya ce a mala'iku su yanzu ga Adam sujada ba ta yi sujada ba ta ɗora goshi ba ce kuma su ɗai suka yi kuma su kaɗai suka yi daga rabin suka yi kuma ba sake yi ba amma da Allah zai hidimtar da mala'iku a janibin su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aikin sai da ya fara sannan ya ce mala'iku su yi da ya ce mala'iku su yi to sannan ne ba wanda ya san yaushe suka fara sai dai umarni kawai ya zo ga masu imani ya ce kuma ku kama aikin da Allah da mala'ikun Allah suke yi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yi sallu na alannabi ya ayyuhan lalina amanu sallu alaihi wasallam taslima Allah da mala'ikunsa suna salati imam al-qadi ya ce malamai muhakikai suka ce Allah yana salati ga manzon Allah mala'ikun Allah suna salati ga manzon Allah ba wanda ya san lokacin da suka fara ba wanda ya san lokacin da za su kare ba wanda ya san adadi nawa suke yi kaga wannan ba ka kwatanta shi da sujadar mala'iku ga annabi adam to haka dukkan wata maziya dukkan wata daraja da Allah ba ni annabi sai dai ba manzo Allah wanda ta kire wannan saboda haka fasajadu ta ke mala'iku suka faɗi suka sunkuya suka yi sujada illa iblisa sai iblis wa huwa abul jinni shine uban aljanu kana sabul mala'ika ya zamo yana tare da mala'iku ne amma bai cikin mala'iku shi ba mala'ika bane amma cikin mala'iku yake kuma ya yi ibada ga Allah iya ibada amma kuma akiba ba ta kyau ba subhanallah za ka mala'ika jibril ya ce sha'anin Allah na ba shi tsoro ya ga irin yadda iblis yake a fadar Allah da irin bauta Allah da iblis ke yi shekaru miliyoyi barkatar amma rana tsaka sai ga shi Allah na ce da shi makonci ne na ta inda karshe fita fita daga wannan sahu na bayan Allah da kwarai kana korarre jefaffe tsinanne to haka mala'ika jibril ya ce ina tsoron watan Allah ban samu aminci da kwanciyar hankali ba sai da aka aiko ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ne naji Allah na cewa nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin tunda Allah ya ce ar-ruhu al-amin na sanni da Allah lafiya don ba ranar bata abin da yake tsardar wanda ya gabar tsakanin Allah da Iblis to ya san ba ba wasu duk Allah ce da shi amin amintacci saboda haka ya zama kuma mumma'in tsammami don haka ya ce illa iblis wa abul jinni kana sabul mala'ika wa ya'budu Allah ma'ahum yana bauta ma Allah ma'ahum tare da mala'iku aba an sujudi shi kam sai ya kememe shi ba zai sujada ba ko ka li adama saboda lokacin shakawa yayi rashin arzikin lokacin shi yayi ga iblis kala ana khairu min yace ni ai yace yace shi ya ga annabi adam eh wani yace shi da aka halitta daga wuta shi ko da aka halice shi daga tabo a halice shi daga tabo a halice shi daga ruwa a halice shi daga ra duka dai ta dauki annabi adam ne saboda haka faƙulla ya adamu faƙulla sai muka ce ya adamu ya kai adamu inna hadha aduwwun lak tun daga nan nan muka wayar masa da kansa in ji Allah tabaraka wa ta'ala ka san zaman ka da wannan iblis din innahu haqi inna hadha sai dai wannan iblis aduwwun laka makiyin ka ya kai adamu wa li zawjika kuma makiyin matarka ne don haka kuma makiyin zurriyyar ku ne gabaki daya bayani zai zo daga baya mana makiyin zurriya ne don makiyin uba ne makiyin uwa ne makiyin annabi adamu ne makiyin sayyidatul ahwa fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ku yadda kada ku sake kada ku yi watan saura har ya fitar da ku min aljannati daga aljanna fatashqa ku komo cikin wahala domin aljanna ba wahala duk abin da ake so cikin sauki sai a same shi duk abin da ake so ba sai an tashi ba saboda sauƙi ‘ya'yan itacen aljanna wato sai dai ana kwance a miƙa hannu a kungo ana kishin gide a miƙa hannu ga sunan ƙurufu hadaniya sun yi kusa-kusa ba sai ka miƙe tsaye ka miƙe tsaye ka wahala a kana tsore in zaune kake sai ka tsinka to in kana gincire a ce sai ka tashi zaune ka wahala don haka ba sai ka wahala ba kana gincire za ka kungo ƙurufu hadaniya ba wahala to amma za ka dawo gidan da sai ka yi shuka sai ka yi huda ka sha rana ka yi noma ka jira abin yayi ka yi girbi an yi sussuka sannan a zo a daka a niƙa a tankaɗe sannan ka ci abin da za ka kai ba za ka shi ne malam fata shiɓa in ka yadda ya fitar da kai daga aljannan nan fata shiɓa za ka kuma gidan wahala duniya gidan wahala ne lafiya ce mu fatashka iyyakum an yukhrijakum hadha al-adu min al-janna kashe da ku kada ku yarda wannan makiyar da ku daga aljanna da kai ji da makircin shi da wasu wasu shi yace fa idza waqa zalika tattajidu in haka ta faru ba za ka samu wahala mai yawa abinda za ka ci sai ka sha wahala ja sannan ka samu abinda za ka kai gaban ɗinka don nomawa za ka yi sai ka jira sai ka sha wahala ka yi ɗawainiya ka yi komai sannan ka samu abinda za ka kai gaban ɗinka sannan inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara bari kuma Allah ta'ala yana karanta ma annabi Adamu jin daɗi wanda ke cikin aljanna don kada ya yi wasa da shi don kada ya zai fice in ana so mutum ya yi wa abu rikon jinjinjin to a faɗa mai muhimmanci abin in aka faɗa mai muhimmanci abin zai ƙara riƙa shirko na kwarai sai Allah ta'ala na faɗa mai jin daɗin da ke cikin aljanna daga raɓa sa aljanna ya ce inna laka haƙiƙa kana da matsayin Allah ta ju'a ba za ka ji yunwa biya a ciki ba aljanna ba yunwa a ciki wala ta'ara kuma ba za ka yi huntanci ba cikin aljanna ba huntanci ma'ana ba yunwa kuma ba zama tsirara a cikin aljanna laka fil jannati Allah ta ju'a abadan wala ta'ara abadan kuma ba za ka haɗu da huntanci ba huntanci shi ne tsiraici rashin sutura babu shi cikin aljanna ko kaɗan wa innaka la tazma'u fiha sannan kuma haƙiƙa kai la tazma'u yana daga cikin jin daɗin aljanna wanda karka yadda ya kuce Allah na faɗa ma annabi Adamu ba la tazma'u babu kishewa cikin aljanna ko kaɗan fiha cikin ta wala sabha kuma ba shan rana rana ba ta duka cikin aljanna domin babu watan ba shamsan wala zam harira ba shamsan ba ranar balle zafinta don haka balle rana ta doke ka ko ka ci kishirwa duk babu wala harbar shams shehu radiyallahu anhu ya fitar da wasu haƙaɗi a ciki yace banu adama su ɗiyan adam da suka tashi magana su yace azunal muqarana bainal jubi wal afash idan adam zai magana in ya faɗi yunwa to abun gwamin yunwa sai ka ce kishirwa ba yunwa ba kishirwa ba yunwa ba kishirwa to dan adadin ne magana gwami yunwa to da kishirwa yake gwamawa amma wal qur'anu ja'ala al muqaranata bayna al ju'i wal ulwi amma shi al qur'ani in ya tashi muqarana tsakanin yunwa da hultanci yake cewa shine wa innaka la tasma'u biha wa inna laka alla taju'a biha wala ta'a inna laka alla taju'a ba jin yunwa fiha cikin aljanna wala ta'ara ba hultanci kaga abin da aka gwama yunwa da shi hultanci to she wai ce wannan ne to sanya muqarana bainal zamani wa harr shamsi haka na ma alqur'ani yayi muqarana tsakanin ishirwa da zafin rana duk babu su cikin aljanna she wai ce to menene hikima wadda ke cikin gwama yunwa watan da huntanci shehu ya ce annal ju'a kullum fi batin shasi domin ita yunwa kaskanci ne wulakanci ne a cikin ciki wulakanci ne cikin ciki ita yunwa amma wal qur'an dhullun fi zahir shasi shi kuma huntanci kaskanci ne amma na bayyane da kaga mutum kaga sifa ta kaskanci domin hutu yake bai da kostora kaga kaskancin bayyane huntanci kaskancin koye jin yunwa don haka ka ji dalilin da Allah ya gwama tsakanin jin yunwa da huntanci ya ce fatala saboda saboda haka wannan kaskanci guda biyu na yunwa da huntanci sun yi kama da juna suna da alaƙa da juna don haka sai Allah ta baraka wata alaƙi a mutu su to wazzamaku to shi ko kishirwa ba ita kuma da zafin rana menene alaƙar su aka gwama su aka ambace su in aka ambace su wa'in naka la ta zama fiha wa la ta taha shi wai ce wa zama harrun fi ba in shasi shi kishirwa wani zafi ne a cikin ciki kishirwa kuna ce cikin ciki to haka ma rana kuna ce a zahiri don haka kaga zafin rana kuna ce ta zahiri ita kuma kishirwa kuna ce ta baɗini to saboda waɗannan abubuwa guda biyu sun yi alaƙa da juna shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha saboda haka watan adamu nabi adamu la yara fil jannati illa zahiran wa la batina kasanci ko na zahiri ko na batini babu shi ciki cikin aljanna don haka annabi adamu bai ganin sa shine Allah ke karanta ma annabi adamu dan bai san girman aljanna da abin da ke ciki in ya yadda ta kuce masa to ya san abin da ya kuce masa Allahu akbar
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissanta mana abin da ya faru tsakanin annabi Adamu da Iblis da shi Allah subhanahu wa ta'ala za ka sai Allah ya ce fa waswasa ilayhi shaytanu to tun daga nan fashe dan bai bar annabi Adamu ya huta ba ya rike mai zarya ya zo mai da safe ya zo mai da yamma ya zo mai da daddare kowane lokaci zuwa yake yi ba wai don akwai waɗannan hukuntan bane ma'ana ya lizimce shi cikin dukkan hukunta gaba ɗaya ya lizimce shi a cikin dukkan hukunta gaba ɗaya to me yake ce masa ko me yake masa yace fa waswasa ilayhi shaytanu sai ash-shaytanu shaytan fa waswasa sai ya je ba waswasi ilayhi zuwa ga annabi adam alayhi salam mana ya rika na cewa na jefa waswasi ga annabi adam alaihi salam bai ma tsaya ga waswasi ma sai da ya rika hadawa da rantsuwa wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin ni ba san ku nike yi da kuka dina muku nasiha nan cewa hal adullukum ala shajaratil kulli wa mulkin la yabla bana shirye da kai zuwa ga wata itaciya ta dawwama da mulki wanda bai tsufa ba ina ta son ku ne son ku yasa nake muku wannan nasiha to gadi wa qasamu ma hadda rantsuwa da Allah to shine abin da yake cewa ya Adam sai Allah tabaraka ta'ala kamar fassarar waswasin ne ai ga maganar waswasi dunkule ne fa waswasa ilayhi shaytanu sai shaytan ya jefa waswasi ga annabi Adam alaihi salam kaga maganar an kawo ta dunkule to me tafsilin ta don a tabbatar da tafsilin likulli shay'in kitabun fussilat ayatuhu sai yace ya adamu qala sai yace ya adamu ya fi adamu hal adulluka bana shiryatar da kai ba ala shajaratil khuldi absa wata bishiya ta dawwama domin annabi adamu dai ya gamsu da aljanna ko ne abu yanzu ta inda za a kullo mishi dawwama kaga da jin dadin nan to akwai hanyar da in ka bi ba ka yi ta in ka bi ba yadda za a yi ka fita daga wannan jin daɗin to ta nan iblis ya kullu ba annabi adam yace hal adulluka bala shiryatar da kai ba ala shajaratil kulli a bisa wata itaciya ta dawuma in ka ci ba hita daga aljanna shikenan din din ka zanna cikin ta a shajaratil lati yakhludu man ya'kulu minha bil janna wata itaciyar nan wadda duk wanda ya ci wata zai dawwama a cikin aljanna inda inda ya ci mila da gare ta ya khuludu zai dawwama fil jannati a cikin aljanna wannan kamar da yazo a cikin hadisi sun zo da yawa akan shajaratul khuldi dinnan in kamar da Abu Dawud al-Laysi rahimahullah hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Abu Dawud al-Laysi ya rawaita da sakan Abu Huraira mana da isnadi sakan Abu Huraira Abu Huraira daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abinda mazalla su tattalin yake cewa inda fil jannati shajaratan yasiru rakibu fi zilliha mi'ata amin ma yaqta'uha wa hiya shajaratul khuldi mazalla su tattalin yake akwai wata itaciya cikin aljanna wadda itaciyan nan watan matahi wanda kan wanda ke tafiya kan dabba shi da rakibu mai tafiya kan dabba ba mai tafiya kasa ba zai yi tafiya shekara ɗari bai yanke bai kai makurar inuwarta ba wannan itaciyar maza Allah ta sarbe ce wa iya shirya rasul kulli ita ce ake ce ma shajaratul hulli watan itaciyar nan ta dawwama to tanan iblis ya kullo ma annabi adam alaihi salam yace hal adulluka bala ya adam hal adulluka ala shajaratul hulli bala shirye ta kai zuwa ga wata itaciya ta dawwama ba in kace zaka dawwama cikin aljanna wa mulkin da mulki la yabla wanda baya tsufa mulki wanda baya tsufa kaga dama can abinda ake gudu ga mulki sauka tubewa mutuwa karewa to don haka sai ya kullo ma annabi adamu domin kasaita ce ba cikin aljanna mulki za ka sai ce mulkin la ya bula domin ku idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da za ka ga aljanna da za ka ga mulki da za ka ga kasaita wanda take ba ku taba gani irin ta ba za ka ga mulkin da ba ku taba gani ba za ka ga jin daɗin da ba ku taba gani irin shi ba to mulki ne cikin aljanna to shine yake ta wannan mulki wannan kasaita akwai itaciyar da in ka ci lallai za ka dawwama ciki da kuma mulki wanda bai tsufa ba a tube ka ba ka sauka shekarunka su tsare ba ka mutuwa shine mulkin layarna layarna wanda bai karewa to da ya matsalar ma ga annabi adamu bai sa sassabci ba har ya kai na haɗawa da rantsuwa wa qasamu ma inni lakuma la min nasihin to fa akala har sai aka kai ga inda ba a so annabi adamu da sayyidina hawa sayyidina adam sayyidina hawa fa akala sai suka ci adamu hawa min ha daga itaciyar nan da Allah ya ce ku kusan da tanasi fa akala ba kusan da fa akala ba sai suka ci fa badal lahum sawatuhuma suna cin itaciyar nan ba da wata wata ba shi ma fa badal nan take sai tufafin su suka rika fita daga cikin maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ibn Abi Hatim ar-Razi ya kawo riwayar Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan Allah ta'ala ya hadice annabi Adamu da tsawo annabi Adamu mai tsawo yana da tsawo da kasan dalilai irin dogayen dalilan haka annabi Adamu yake da tsawo sannan yana da gashi mai tsawo gashin kansa yana da tsawo gashin kansa yana da tsawo alaihi salatu wassalam kai ka ce dabino aka maza za su kasance shi ka annahu nafla yace ka san dabino lokacin da falan ma za ka shajarata saqata anhu libasuhu yana ɗanɗana bishiyar nan da ya ci wanda Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara sai tubatin shi fara fita farkon abin da ya fara bayyana auratuhu al'aurarsa sai ta fara bayyana shine fabadat lahu ma sau'atuhuma al'aurorinsu kawai sai suka yayi sai suka gamsu tsirara don haka annabi adam yana ganin shi tsirara ya ga al'aurarsa ji ala shi tafi fil janna sai ya tashi sharara a guje cikin aljanna saboda imo cewa yana cikin gudu din nan sai wani ice sai ya kama gashin kansa saboda gashin na da tsawo gashi yana gudu sai gashin sai ya sargaje da wani ice ya ja ice ya ja sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fanada rahman ya adamu minni tafirru daga gare da kake gudu yanzu ni kake gudu adamu falan ma sami a kalamar rahman lokacin da annabi adamu ya ji zancen allah kala ya ce ya rabbi ya ubangiji la ya ubangiji ba kai nake gudu ba ba gudu ka nake yi ba walakin istihyaqul kunya ne ta kama ne ya ubangiji kunya ce ta kama ne ya ubangiji za ka yi cewa ya ubangiji to yanzu idan na tuba in na tuba na dawo zan dawo cikin aljannan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na'am haka ne zaka dawo cikin aljanna to shine fabadat lahuма sawatuhum fa akala minha fabadat lahuма sawatuhuma zahara li kulli minhuma qubuluhu kowa sai ya yana ganin gabansa wa qubulul akhari kuma gaban watan akari dan uwan ma'ana yana ganin gaban shi yana ganin gaban ita sayyidatuna hawa sannan wa duburahu wa duburan akari watan kuma yana ganin bayan watan dan kowa na kallon bayan kowa kowa na kallon bayan kowa sai kowa ya ga al'aurar kowa ta yayi dara anhuma malabisuhuma tubatu su sai suka tumanya wa dafiqa sibani alayhi min warqil janna sai suka fara tsawa suka haɗu suna kakkaɓo ganyayen aljanna suna lullubewa alaihima akan al'aurorinsu waɗanda yafsifani alaihima min warqil janna kadi inda sidna abbas ya samu min qabli hadhihi al-silali wa fi mustawda'in haythu yuqsafu al-warqu thumma habatta al-bilad la basharun anta wala mudgatun wala alam yana faɗin girman annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da tsarkinsa ya rasulullahi ba fatin yanzu bane tun kana tsatsan annabi adamu da suka ci itaciya tufafinsu suka fita daga gare su waɗafika su ba da alaiba min warkin janna shi ne haizu ya kusafin waraku lokacin da ake kakkaɓo ganyaye suna tattoshe suna lullube a aurorinsu tun lokacin min ƙabli haɗinta kake mai daɗi kake mai ƙamshi kake mai tsarki ya rasu da to shi ne faɗafika su ba da alaiba min warkin janna ليستتر به لمن سترت دشي فصار يأخذان من ورق الجنة سيسك ذو سنا تتكؤوا دك غنيا ينبشوي الجنة ما يستتران به أبن الله سترت دشي وعسى آدم ربه Allah tabaraka wa ta'ala ce dai takaita ma labari domin nan an yi ijmali an yi ijmali domin akwai inda kissa ta fi haka tafsiri za ka sai ce وعسى آدم ربه النبي آدم عسى خالف ما أمر ما أمر به من عدم أكل الشجرة يا ساق أمرنين أكباشنا ولا تقرب هذه الشجرة وأن أمرنين الله باشي عسى يا ساق مليون أمرنين فضوى da sababin haka fadawa abin da ya nema in na kullu da mulkin laye bala faga wa shi masu kace shi ba ba ya ci itaciya ba dan an ruɗe shi aladul luka ala shajaratil khuldi wa mulkin laye bala ba su ne dalilai ba to bagawa sai ya rasa su ba kullin din ba mulkin laye bala ya ruzuka sai amita shine aka ce shehu radiyallahu anhu ce dalla amma talabihi abin da yake neman sai ka ce ba shi ne ma'anar غوا أي ضل عن مطلبه ما هو مطلبه شو يسمينين أبن ما أنب آدم الخلود في الجنة دوما شكين الجنة توسي أكرسا شيء زي بغن الفتاة كلها هبتوا منها كلها هبتوا منها كاكا مغنى shi da ake maganar da wama sai ga ana cewa ku sauka ku fita daga cikinta sannan watan alkhuludu fil janna akala shajarata cewa ce annabi adam ya ci itaciya don ya dawo fil jannati a cikin aljanna fa kharaja minha sababin cin ta ya zamo sababin fita ba sababin dawama ba shine ma'anar bagawa ma'ana mutum ne ya je neman lafiya sai aka bashi wani tablet tablet din da zai tsaye da rashin lafiyar sai ya karata to bagawa shine ma'ana an kuskure hanyar biyan bukatar da aka nema fagawa kenan saboda haka e asa idza khalafa al-amra asluhu min ibtala thumma jitabahu rabbuhu nan take saboda wata wani darasi ne su annabawa akwai maganganu da yawa akan wannan kissa annabawa masumai ne ba sa aikin da yake na laifi wanda ya saba da matsayinsu na annabta wannan abin da suka ce kenan wasu suka ce wannan kafin ayyuko annabi adamu ne kafin a bashi annabta ne wannan abin ya faru sai da ya sauka sannan aka bashi annabta wannan kenan wasu kuma suka ce a'a laifuka waɗanda ba su kai wata manya-manya ba za su iya aikatawa to akwai dai maganganu da yawa a ciki wasu ma suna kallon abin wasu darussa ne ciki irin abin da ya faru ga kissar annabi yusuf ne da kankanin yusuf ne wata ayatul isra'ili manyan manyan mutane amma sai kaje ana ta faɗa musu wata magana sai ka dace kai manyan manyan mutane sai kaje ana ta faɗa musu wata magana sai ka dace kai to Allah tabaraka wa ta'ala da yake faɗa musu haka kuma darasi ne a ciki laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul isra'ili wa ayatul isra'ili saboda haka sun mace tabahu rabbuhu sannan rabbuhu ubangijinsa ya ji tabahu watan ya zaɓe shi fataba alaihi ya karbi tubarsa taba alaihi ya karbi tubarsa wahada kuma ya shirya da shi ya daga darajarsa akan darajar da yake kai sanadiyya wannan abu ba sai Allah ya daga darajar annabi Adam alaihi salam ko ana ganin ya fito daga cikin aljanna a to akwai akwai matsayoyi da yawa akwai darajoji da yawa waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya ba annabi Adam alaihi salam fataba alaihi nan da Allah ya ce sai Allah ya karbi tubar annabi Adam alaihi salam wannan kamar da aka ruwaita annabi adamu alaihi salamu Allah ya kimsa masa ya mai ilhama wasu kalmomi waɗanda ya roƙi Allah ya tuba da su Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya karbi tubarsa shi ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to wannan da rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim duk an suna daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi adam ilhama ya rika karantawa har Allah ya karbi tubarsa shi wuce wasu sahihu kuma na daga abin da ya inganta a cikin tubar annabi adam alaihi salamu ma qala umar abin da sai na umar bin khattab ya ruwaita daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin nan dai wanda sai na umar ya ruwaice shi wanda imam al-hakim ya fitar da shi manyan manyan malaman hadisi sun fitar da shi al'imamun bayhaki ya fitar da shi al'imamun siyoni rahimahullahu ya fitar da shi al'allamatul burkini ya fitar da shi malaman hadisi dai da yawa sun fitar da wannan hadisi na tubar annabi adamu na tawassuli da manzon sallallahu alaihi wasallam domin annabi adamu alaihi salamu lokacin da ya aikata abin da ya aikata annabi manzon sallallahu alaihi wasallam yace sai ya rika kamun kafa yana cewa Allahumma bi haqqi Muhammadin illa kafarta ko Allahumma bi haqqi Muhammadin lima kafarta Allah ina kamun kafa ina tawassuli da annabi Muhammadu ka kafarta mana sai Allah ta'ala ce wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ya ka san Muhammadu da ba halicci ba shari'a shi ba yanzu bai fito cikin surar ɗan Adam ba sai annabi Adam ya ce lamma khalaqta li yadika ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم الأرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله lokacin da ka halicce ni da ikonka ka busa mun rai in daga kaina farko abin da na fara gani a matsayin yaman al'arshi la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayka ta nan na gano ba wanda za ka raba sunanka da nashi sai wanda ka fi so a halittarka. Allah ta'ala ce sadatta ya Adamu innahu la ahqul qalbi ilayya. Adam kai gaskiya. Kaga tun daga na Adamu ya san za a shirya. Sadatta ya Adamu kai gaskiya kai Adamu innahu la ahqul qalbi ilayya. Wallahi shi ne musu a halittarka kawai. fad'uni bi haqqihi fa inni qad ghafartu laka daga yanzu kai ta roƙona da haƙƙin sa na gafarta walau la muhammadu ma khalaqtuka wani abu ma da baka sani ba ba dan muhammadun nan ba da kai ka mun kafa da shi sallallahu alaihi wasallam da ban halarce ka ba al-imam al-hakim shi hadisun sahih imam al-hakim shi hadisi ingantacce ne taƙiyyar suke ce ingantacce ne su imamu suyuni suka ce ya inganta da yawa da su al'imamu albai haƙi ya kawo shi a cikin dalilin nubuwa dalilin nubuwa littafin ya sharfanta duk abin da yake ƙarya ba zai kawo shi littafin ba da ka tun malamai da suna sun ce dalilin nubuwa na imamu albai haƙi karfe shi haka alhafizu zahabi ya ce دلائل النبوة للإمام البيهقي عليك به فإنه كله هدى ونور dukkan shi hudan shirya ne wa nur haske ne to cikin wannan littafin da kullahu hudan wa nur da la'ilin nubuwa na imam al-bayhaqi in ji al-imam az-zahabi ya kawo wannan cewa tawassulin annabi adam alaihi salamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci yayi amma insha Allah za mu dora a gaba daidai wannan fataba alaihi Allah ya karbi tubar annabi sallallahu annabi Adam alaihi salam da tawassulin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji riwayoyin wannan riwaya har ta majmu fatawa na shekul islam ibn taymiya ya tabbatar da wannan hadisi lalle akwai shi ya istishhadi da shi ta riwayoyi ko suka biyu Allah ya nuna mafaka da samu gaci akwai sanarwa to to to su
alhamdulillahi Allah ya saka malam da alkhairi akwai sabo daga hukumar zakka lokaci ta jihar Zamfara wanda an fitar da littafin zakka na wannan shekarar na kuɗi da dabbobi raguma shanu awaki da amfanin gona da ma lissafin shekarun baya da suka gabata sai dai takarda ba ta da yawa wanda ya samu sai a yi rubutu kwafi domin a mallaka za mu faɗi na kuɗin kawai saboda lokaci lissafin kuɗi shi ne miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyar da naira sittin da shida wanda mallaki wayannan su ne lissafin zakka a wannan shekara sai biya miliyan talatin miliyan hamsin da uku da dubu ɗari bakwai da hamsin da uku da naira ɗari uku wanda ya zuɗe layi wanda ya kashe wani da kuskure aka ce zai lafiya wannan shi ne abin da zai biya miliyan hamsin da uku da ɗari bakwai da hamsin da uku da naira ɗari uku sai rubuɗi na ƙarancin abin da idan mutum ya sata alƙali ya tabbatar ya yi hukunci za a iya yanke mishi hannu shi ne naira dubu goma sha uku da ɗari hudu da talatin da takwas wannan shi ne rubuɗi na kuma akwai yan uwa da suka nemi ma ne musu addu'a kan buƙatun da suke da su sai kuma shi ne ƙarancin da zaki ko da auren mota da ake cewa za a yi ba sai an bayar da wannan kuɗi a matsayin sadaki na'am wannan shi ne zaɓa kawai alhamdulillahi lamar mawafaka ya samu dace wanda suka roƙi addu'o'i da muke Allah biya bukatunsu na alkhairi Allah biya bukatunsu na alkhairi la'imin shakali ya aiko an musu rasuwa yana so a sa ta cikin addu'a wadda ta rasu to na biyu shakar a sunan kuɗin musu rasuwa mace ce mai mace ce Allah ji kanta da rahama Allah gafarta mata Allah gafarta mu mai ga yamu Allah ji kansu da rahama ko kuma ubangiji Allah ba mu kyakkyawan zuritar da su kuma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama halin da kasan mu take ciki Allah ya kawo mu dauki Allah halin da kasan mu take ciki Allah ya kawo mu dauki Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara, Allah ya ɗaukake mana wannan musibu da suke damun mu ubangiji Allah ya ɗaukake mana, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali, Allah ya ɗaukake mana fitintunu da kashe-kashe da sace-sace ubangiji Allah ya ɗauke mana, Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali, Allah ya kawo mana ƙarin arziki. Farma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya kimsa adalci da ƙaunar bayan Allah ga jagorori da shugabanni Allah ya cika bukatansu da tausan al'umma Allah ya cika bukatansu da adalci da jagoranci a kan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gama lafiya kan Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين